والحمد لله رب العالمين والإخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dawo ainihin za mu cikin karatu mana kasa wa karantarwa sati a wannan masallaci na barka na gidan ainihin alaji ya bai dalibi wanda yake bakin kasuwa cikin jihar gombe yau muna uku ga wata rajo sani hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara dubu daya da dari hudu da arba'in da hudu wanda ya daidai da shi na takwas da watan goma miladiyya shekara dubu biyu da ashirin da hudu za mu ci gaba da karatun littafin ahalari da muka saba gabatarwa da fiki na rubalar sanu wata alamar jagora alhamdulillah mala ya ce a fada'ilu sara mustahabban sallah ya ce kala shi kurahimahullahu ta'ala mala allah ya kara masa rahama ya ce wa fada'iluha ce mustahabban sallah abinda ake ce mustahabi shine abinda ba ainihin wajibi ba ba farilla shi ana so a yi shi in an yi shi za a samu lada amma in ba yi shi ba ba za a rubuta wa kowa ba za a rubuta mutum su ne ba sabanin ainihin farilla ko waji sai ce to mustahabban sallah raful ya dai ila ihrami ɗaukaka hannuwa yayin kabbara yayin da mutum zai tada kabbara harama ana sai ɗaukaka hannayensa wani ɗaukaka hannayen ba farilla ba ne ainihin mustahabi sai ce ya tato ƙwalilar usnai har sai sun kusantun zuwa wuraren kunnuwa biyu hannaye biyu mutum ya daga su har zuwa wajen kunnuwa biyu haka ya daga su ya ce allahu akbar sannan ya daga ba a so ainihin daga ya yi kabbaran ya rike in yana yin kabdu ne ana so sai ya sauke su har ƙasa Allahu Akbar ya sauke su sai su kuma ya yi ƙaunina su ya rike kirjinsa su ɗaukaka hannayen ainihin mustahabi da zai zo ya tsaya a tsaye kawai ce Allahu Akbar sai ya kai rike hannunsa ya yi amma ya bar mustahabi ya bar lada sai ce wa ƙaunin mamumi walfazi rabbana wa lakal hamd sannan fadin mamu babu shi ne wanda yake bayan nema sannan walfasri mutum da yake sallah shi kadai tsawon sallar nafila yake yi ko sallar farilla inda shi kadai na ce masa alfas idan haka fadin su cewa rabbana wa lakal hamd rabbana wa lakal hamdu to shi ma mustahabi shi sami Allahu liman hamida sunna ne amma rabbana wa lakal hamdu mustahabi ne da haka ilimin yace sami Allah liman hamida ma mu sai ce rabbana wa lakal hamd in ko mutum shi kare yake sallah zai hada duka biyu zai ce sami Allah liman hamidahu kuma yace rabbana wa lakal hamd ce wa ta'minu ba'da al-fatiha ce lil fazl wal ma'mum cewa amin bayan karatun fatiha ga mutum da yake sallah shi kadai da kuma mamu in mutum shi kadai yake sallah yace wal dhalin yace amin in kuma a bayan liman ne su ne mamu kenan ilimin ya ce rabballi mamu ce ce amin to fadin wannan amin din shi ma mustahabi da mutum zai manta bai fada ba to ba zai sujada kabli ba ba kuma ya kai shi saboda abin da ya rage din mustahabi sannan wala ya kulu hal imamu illa fi qira'atin sirri liman ba zai ce amin ba sai karatun da yake a koyi in liman yana sallah misali kamar magriba ko asuba ko isha in yace wala dhalli ba zai ce amin ba sai dai ya shu mamu ainihin su ce amin amma zama imamu malik lalle amma in sallah azhar ne ko raka yin karshen isha ko sallar asar kaga ai ba a je ba a je karatu liman to nan kan in yayi da kansa inda yake asirce asircen zai ce amin zai ce wa rabbali na yin haka su mamam kowa yana yin karatu sannan har yanzu ya ce wa tazifin ruku wa sujud yin tazifi a cikin ruku na sujuda duka wannan shi ma mustahabi ba farilla mai wa tafiyin kirata ta subhi wa zuhuri wa zuhur taliya ya ce tsawaita karatu a cikin sallan asubahi da sallan azhar mutum ya samu ainihin surori masu tsawo ko su ayoyi masu yawa ya karanta to wannan tsawaita wanda zai yi a wannan salloli guda biyu asuba da azhar yace shi ma mustahabi ne ana so kar ya takaita a sallar asuba da sali to zai karanta inna daina da guluwa ko izaja da guluwa masalan kaga ga jerin surori ana so ya samu doguwar sura ya karanta insani amma in ya karanta gajerun fa sallarsa ta yi a sallar su yanzu ya karanta ina ɗaina ya karanta idaja ko kulluwa da idaja misali a sallar asuba ba za ce sallar asuba yin sabi ba ya yi amma ya bar abin da ake kiransa mustahabi abin da ake so ya yi ba sannan ya ce wa tafsiruwa fil asir wal maghrib a sallar la'asar da magriba shi kuma ana so a takaita karatu a karanta gajerun surori kar mutum ya karanta surori masu yawa ya jima a sallar magriba da sallar la'asar wata wasu duwa ta nisha da tsakaita karatu tsakaitawa in between shi ne tsawaita ya yi dogin surori ba sannan da ya gajeru ba ya yi tsaka-tsaki a sallar isha yi haka ake su sai ce a wata kunu suratul ula ƙablar saniyati atwala minha ya ce sura ta farko ta kasance ta biyu tsawo sura ta farko ta fi ta biyu tsawo in mutum zai karatu misali a sallah in ya karanta sura take da ayoyi goma a rakan farko to raka ta biyu ya karanta suran da ayoyi ta wasu kai goma haka ake su kar ya juya rakan farko ya karanta sura take da ayoyi biyar ko uku a raka na biyu kuma da sura ne ayoyi goma ba a son haka ana so na farko raka ta yi tsawo ke da lalle lalle shi ma mustahabbi sannan har yanzu ya ce wal hay'atul ma'luma fi ruku'i was sujudi wal julus sanan yanayi wanda yake sananne wajen ruku da sujjada da kuma zama shi ma mustahabbi ne yanda aka umarci mutum yayi sannan yace wal kunutu sirran qabla ruku'i wa ba'da surati fi saniyati subhi wa yajizu ba'da ruku' sannan karanta al-qunut al-qunut da ake yi yace karanta shi a koyi kafin a yi ruku sannan bayan an karanta sura a raka na biyu na sallan asuba shi ma mustahabi kuma yana halatta bayan ruku shi al-qunut ana yin sa ne a iya sallan asuba sallan asuba yin kuma bayan mutum ya gama karatu sura a fatiya da sura a raka'a da biyu kafin ya yi rukuyi zai karanta wannan alƙunut ne shi ne allahumma ina nasta'inuka wa nastaghfiruka wa nu'minu bika wa natawakkalu alayka wa nas'aluka al-khayra kullahu wa nashkuruka wa la nakfuruka wa nakhla'u laka wa nakhla'u wa natruku wa nakhla'u wa natruku man yakfuruka allahumma iyyaka na'budu wa laka nusalli wa nasjudu ilayka nas'a wa la tadru jura mutaka wa nakhafu ala waqtik inna azabaka kayfina muhim zai karanta ainihin a wannan alƙunut a raka'a na biyu bayan karanta fatiya da sura kafin ya rukuni na sallan asuba in kuma ya manta bai karanta wani alkunut ba bai yi ruku alkunutun da wuce wani ya taso daga ruku kafin ya tafi sujada sai ya tsaya ya karanta ya karanta sai ya tafi sujada sai tsara ga wasu ne mamai in sun manta wani alkunut in an taso daga ruku sai ga wasu tafi sujada wasu tafi sujuda sai ga sun dan tsaya an dan jima to suna kan da wannan kunuti a sallah wasu wasu da su manta ba shi ba amma da mutum zai manta ko wata mai bai yi ba ya bar shi to ba zai sujjada ba za ce yayi ragi zai sujjada kauli ba kamar yadda wanda ya bar sura da haka sallar sa yayi ya ci gaba da yi saboda musahabi sai sai mai kawaidi ma in za mu yi tunawa ya kawo mana babi na rafkan wanda ba ba a masa sujjada duk wanda ya ma wannan rafkan wanda sujjada sallar sa hasali ba gyaruwa ma ta yi ba ci da ta yi domin sunna ne ko kuma ce sunnoni ne ba masu karki ba shi ne kamar cewa ayoyin din nan da rabbana wa lakal hamdu mutum ya manta su daya ko kuma ainihin gambara daya ko mu ce mata al-qunut wai dai shi ya manta ya ce dai sujjadan qabli dan yayi hasali sallar sa ba ya zuwa ta ba sallar sa ba ci za ta so ne me mustahabbi yasa ake so kullum mutum ainihin a cikin sallah ya san menene farilla ya san menene sunna ya san menene mustahabbi abin da ake so ya yi sannan ya san menene makaruhi abinda ba a so yi a cikin sallah sannan ya san menene kuma yin abubuwan da su in yayi su sallar ta baci shine da ainihin cikin da ake koyarwa na ainihin sallah ne wannan kuma shi ake ce masa farzu aini ainihin mutum ya zamto ya san abin da ya zamto wajibi a kansa wani ba zai iya dauke masa ba yanzu wani ba zai iya ainihin yi maka sallah ba a ce kana da hali kana da dan kwadon ka kuɗi kai biya wani ya ringa maka sallah masu ba za a sallah magariba isha ba zai yi ba dole da kanka za ka yi kamar misali wankan janaba shi ma ba zai yi ba dole shi na ke ce masa fardu aini akwai fardu kifaya kuma wanda farilla ne amma wasu suna iya ɗauke wasu kamar misali ilimin likitanci wasu yin sun yi ba dole bane kowa ne wasu su yi ba sannan sallan jana'iza inda ce al'umma za su haɗu gaba ɗaya su ƙi a ce gawa ne yaron su an yi sallah kansa dole yake na kansu gaba ɗaya amma yan wasu ka ɗauki ainihin wannan nauyin to ya faɗi a kan sauran ko duka ba su yi ba shi ake cewa fardu kifaya amma fardu ainihin shine ainihin mutum ya san farillai na ainihi da suke ainihin kansa kamar sanin sallah sanin tsarki sanin ainihin abin da ya zama wajibi a kan shi ya san a ta yadda zai bauta wa Allah duka wannan farilla ne na ainihi akwai kuma ainihin farko kifaya don haka a wajibi ne mutum ya bambance wannan a kare je bar mustahabi kuma ya zo ya sujjada kaga sallarsa ta kara baci makin sanai ce wa du'a ba da tashahhudi sani yin addu'a bayan ta yana biyu kafin mutum ya yi sallama ya yi addu'a ta ya karshe kenan shi yin wannan addu'a ɗin mustahabi sai za za ga ta yi hana biyu ta yi hana za yi sallama za ga ya an fi jimawa ya da ta yana farko yana sallah ya mai ta yi kama a zaɓi asar da magariba da isha za ga na farko za ga ta yi hana tere iya ta yi hana kanta na biyu kuma za yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam salati sannan za yi addu'a addu'an da za yi kafin a yi sallama bayan ta yaɗin nan ana so ne ba dole ba ne da aka shi ma mustahabi sannan ya ce kunu ta shahudu sani adwal biyar awwal ya ce ta yana biyu ya kasance ya yi na farko sai wata ya gudu bis salami wata hariku sabbabanci da ta shahudu ya ce damantawa da sallama yayin da mutum zai yi sallama ya damanta ta hannun dama shi ma wannan mustahabi da ce zai zo yin sallama ya ce da kansa cak ya ce assalamu alaikum rahmatullahi assalamu alaikum rahmatullahi ba ta da ya ce kan shi ba sallamansa ya yi amma da aikata abin da ke ce musu haɗi ba sai sa za ga ainihin mai kawai yake ce mana wata ya muni da ra'asi ka kalilan inda salai damantawa da kan kaɗan kaɗan yayin sallam yayin sallamewa za ka fita daga sallah ka damanta da kanka ba ce ka juya gaba ɗaya haka kalli na bayan ka ba an ce manzo Allah subhanahu wa ta'ala zai sallama ya dan juya ana kallon ainihin hasken kuma kansu ya dan juya ba wai zai juya har a kalli ainihin hancinsa kawai kalli wanda yake bayansa saɓani yadda ke kuma da kai ake juyawa ba da kafaɗa ba kar mutu ya juya ce assalamu alaikum rahmatullah alai kafaɗansa ya yi rawa iyakan nasa assalamu alaikum rahmatullah assalamu alaikum rahmatullah shi ne kawai da haka damantawa da zai da yin sallama ɗin nan shi ma mustahabi ne ba farilla ba wa tariku stabba ba ta fita shaguri ya yi ainihin motsa yatsa mutum ya ringa harraka yatsansa yayin tayya yana haka dama ce zai naɗe wannan guda uku a da hinsar da dinsar da wusta su sai kulle su wannan ita kuma ake ce mata sababa bi ma'ana daga sabbu ne zaki mai yawan zaki ko zaki zaki daga da ita ake yi ga ana tunawa wannan kuma babban ita ke ce mata ibham babbar yatsa in ya nade guda ukun nan sai ya yi da sababa ko kuma sabbaha mai yawan tasbih mai kuma ce mai yawan zaki ta ce mata mai yawan tasbih tunda da ita ke ainihin jan carbi ko girge na aska to in ya miƙar da ita wannan ibham ɗin kuma ita ya kwantar da ita to haka ake yi to sai ya ringa taharrukinsu yana yi haka to ana ce mata mukmatan limana guduma ne da take ainihin tukan shaidan in mutu ya ga kuma ya katangan karfe tsakaninsa da shaidan don haka motsa yatsan shi ma mustahabi ne ba farilla ba ana so ne ka ringa yin haka ne ka ringa yin haka a hankali da haka wannan kenan shine mustahabban sallah ya kawo a shari yake cewa a mustahabban sallah su ne wanda aka faɗa da ainihin hujjojinsu ɗaukaka hannuwa yayin kabbaran harama ya ce ya tabbata saboda hadisin abdullahi bin umar allah ya kara masa yarda ya ce manzo allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ya bude sallah idan ya bude sallah yana ɗaukaka hannayensa daura da ainihin kafadunsa isa ko ka daga zuwa nan ko kuma ainihin zuwa kunnuwanka kar dai ka daga ya wuce kar mutum kuma ya haka ya juya ya kara dawo da su a dagawa zai haka ya sauke su kamar yadda muka faɗa daga farko har sai ya je kasa sannan kuma sai zai kawo sannan kuma akwai hadisin ma'azin jabal Allah ya kara masa yarda imamu dabarani ya rawaito shi a cikin mujamul kabir ya ce an karbo daga mawazin jabal allah ya kara masa da ya ce maza sa sallam ya kasance idan ya tashi zai sallah yana ɗaukaka hannayensa daura da kunnansa idan ya yi kabbara sai ya sake su sannan ya yi shiru wafi ruwa ya ce rubama ra'aitu ya zau ya minahu ala ya shari a wata ruwaya kuma ya ce so da yawa ina kallon yana ɗaura hannun damansa akan hannun hagu shine bi mana kabdu kenan yana daura hannun dama akan hannun hagu wannan kenan abin da ya shafi daga hannuwa sannan fadin ma mu rabbana walakal hamdu shi ma ya tabbata da saboda hadisi Abu Hurairah Allah ya kara masa yarda yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace idan liman yace sami Allahu liman hamida ku kuma ku ce rabbana walakal hamdu cewa amin da ake shi kuma in an gama karantun fatiha shi amin ba ainihin aya ba ne kuma ba ainihin wakaki ba ne na alƙur'ani ba addu'a ne bi mana allah allah ka an sa mana shine amin istaji du'a na ya amin to wata aminu ba da fatiha cewa amin bayan karatun fatiha din nan shi ma ya tabbata saboda hadisin alƙama ta bin wa'il daga mahaifinsa ya ce ya yi sallah tare da manzo allah sallallahu alaihi wasallam yayin da ya zo zai mabbi galin wani tsawon yayin da annabi sallallahu ya zo kan cikin mutuwa wal dhalin sai ce amin wa akfa biha sautahu sai goyen muryansa sautinsa da yin amin ya ce wal dhalin sai ce amin a hankali har yanzu ne akwai hadisi Abu Huraira Allah ya kara masa yarda ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idza qala al imam gal mabdi alayhi wal dhalin fa qulu amin yace idan liman yace gal mabdi alayhi wal dhalin a karatun fatiha ku kuma ku ce amin fa'inna man wafaka ƙauluhu ƙaunar mala'ikati gufiyar ma ta ƙaddamin zabi domin duk wanda zancensa faɗinsa na cewa amin ya dace da faɗin mala'iku to haƙiƙa an gafarta masa abin da ya gabata na zunubinsa sannan yin tasbihi a cikin ruku da sujada shi kuma fa ina ainihin shahid nasa ina dalilinsa sai ce shi ma ya tabbata saboda hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ainihin ibn mas'ud Allah ya kara masa yarda ya rawaito yace idza raka ahadukum fa qala fi ruku'i subhana rabbiyal azim salasa marrat faqad tamma ruku'uhu wa zalika ajnab ce idan dayan ku yi ruku'u ya fada cikin ruku'un sa subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim ya fada su uku hakika ruku'un sa ainihin ya cika har yanzu dai a ainihin daga cikin musafai dalilin tsawaita karatu a cikin sallan asuba shine na biyar shi musahabi ne ya zo a cikin hadisin Umar dan Khattab Allah ya kara masa yarda yace ka taba ila abi Musa al-Ashari an iqra fi subhi bi diwal al-mufassal wa qira'at az-zuhri bi awasil al-mufassal wa qira'at al-maghrib bi kisar al-mufassal yace ainihin ya rubuta abu musa al-ashari Allah ya kara masa yarda cewa ya karanta ainihin surori masu tsawo a cikin sallan asuba ainihin masu tsawo na mufassa sannan kuma sallan azhar a waqrati zuhri bi awasil mufassal a sallan azhar kuma matsakaita na ainihin mufassal din nan sannan magriba kuma ya karanta gajerun surori na mufassal kamar su ina zaina kulhuwa wal asri da makamantansu har yanzu ainihin hayatul ma'aluma fi ruku wasu judi wal julusi shi ma ya zo a cikin hadisai mabambanta daga ciki akwai ainihin hadisi daga humaidu sa'idi Allah ya kara masa yarda ya ce kana yi za su jada amkana an fahu wa jamhatar mai al'adu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in yi sujada yana ainihin tabbatar da hancinsa da goshinsa ainihin a kan ƙasa wani haya dai an jambayi wa zuwa kafai har zuwa mankibai yana ainihin nisantar da ainihin hannayensa gabarin kunyarsa ba su yi mutum ya su jira ya matse hannayensa guda biyu a cikin kunyarsa ana so idan nisantar da su sannan kuma yana sa hannayensa tafukan hannayensa daura da kunnuwansa guda biyu yiwa na iya shimfiɗa su haka sai ya zamto kansa kuma yana tsakanin ainihin hannaye haka ake yi. shi na iya cewa hayatul ma'alum wajen ruku ka tabbatar ka yi ruku yadda ya kamata ka yi tamkin wajen sujjada shi ma ka cika sujjada ɗin ko su gabobi su ka tabbatar sun taba ƙasa gabobin da aka ce ainihin a yi sujjada a kansu sannan har yanzu a a yin alkunutu a goye kafin ruku yana halatta kuma bayan ruku shi kuma fa'ina ka same shi daman yawancin aka kawo malam zai kawo karanta mana sai kuma zuwa kawo hadisai da suka tabbata da suka yi magana kan cewa a ga yadda abin yake ba wai kawai ya dauko ya ce a yi bayan duk abin da gaggawar mai alari ya faɗa to akwai hadisai na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da suke muwafaka da ainihin maganar nasa kawo su yana da kyau mutum yana da shawahid yana da dalili eh sai ce dalilin yi koye karatu yin algunuta koye a cikin sallar asuba shi ma ya tabbata saboda hadisin asim Allah ya kara masa yarda yace sa'altu anas an anil qunut yace na tambaye anas Allah ya kara masa yarda game da alqunut aka ana qabla ruku' am ba'da yace yana kasancewa bayan ruku ne ko kuma kafin ruku ko bayan ruku ala qabla sai yace kafin ruku ake karanta alqunut فقلت فإن فلانا أخبرني عنك أنك قلت بعد الركوع sai na ce masa wani ya bani labari wani mutum ya bani labari ya rawaito da gare ka cewa ka ce bayan ruku kala sai ce ka zaba ya yi karya inna ma kwanata rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba da ruku yi shahara ya ce iyaka annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi alkunut bayan rukuni tsawon wata guda wannan hadisi bukhari da muslim duka su rawaito shi sannan akwai hadisi har yanzu na abu huraira allah ya kara masa yarda ya ce manzo allah sallallahu alaihi wasallam kanata ba da roko annabi sallallahu alaihi wasallam ya alkunutu bayan rukuni so da kaga ya giya mana dama cikin littafi ya ce kafin ruku yana halatta ma in mutum ya manta bai kafin ruku bai bayan ruku to kaga duka ga hadisai na ya ce har yanzu akwai hadisin abu humaydin an anasin annahu su ilanin kunuti bi salatin subi kabla rukuni a bada cewa an karko daga anas an tambaye sa an rawaito daga gare shi an tambaye sa game da kunutu a sallan asuba shin wai ana yin alkunutun nan bayan ruku ne ko kafin ruku faƙala kilahuma kunna na fa'alu kafin wa ba sai ce dukan yi muna aikatawa muna yi kafin ruku wani lokacin ko lokacin ba muna yi bayan ruku kage shi kenan sabani ya rushe in mutum ya yi kafin ruku ya yi in ya manta ya yi kafin ruku wani ya bayan ruku ya yi ba wannan zai zafi wani sai kuma mustahabbi abin da ake so a sallah na takwas dalilinsa shi abin da ake so shine addu'a bayan tayya an yi tashahadatul jalsatul ula ila akirin tashahudaini mutum yayi ainihin an yi ta shahada fil jalsatul ula yayi tayya a zamanin farko zuwa ainihin tayya guda biyu na karshe da yana alwari ba ne rasul sallallahu fi ma allamahu sahaba domin a ya zo daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya koyar da sahabbai shi wannan din hadisin ibnu mas'ud ya zo ya ce ita bata ne na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya jiyo zuwa gare mu فقال سيتي إذا صلى أحدكم فليقل التحيات لله إلى عبده ورسوله إن ديونكو أينهم يي صلى يي تيها التحيات لله الزكية لله طيبة صلاة الله أرزو عبده ورسوله ثم يزيد من الدعاء ما أعجبه إليه فيدعو sannan ya ƙara addu'a bayan ya gama ta yadin na ƙarshe ya ƙara yin addu'a wanda ya sauwaka gare sa sannan kuma ya roƙi Allah subhanahu wata'ala da aka yin addu'a bayan ta ya na ƙarshe kafin a yi sallama ainihin mustahabi ne kawai mutum ya addu'a addu'a sakarar biyan sannan kuma har yanzu akwai a musulun ya fitar da abu dawo da tirmizi da nisa'i an aliyu daga sai na alikar ramallah wajawo ya ce kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya kama ila salati ya kunu min akhiri ما يقول بين التشهد والتسليم اللهم اغفر لي ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما اسرفت وما انت على انت المقدم وانت المؤخر لا اله الا انت ya ce duka wannan sun rawaito muslim da abu dawud da tirmizi da isa'i da sai na ali daga gare shi kenan shi ya rawaito hadisin daga wurin sa karbi hadisin ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in ya tashi zai yi sallah abin da ya kasance yake faɗa ƙarshen ainihin tayya da sallama bi ma'ana in ya gama tayya na ƙarshe addu'ar da yake yi na ƙarshe kafin ya yi sallama shine cewa ya Allah ka gafarta mu abin da na gabatar da abin da na jinkirta da kuma ainihin abin da na boye abin da na bayyana Allah duka ka gafarta mu da abin da ainihin na yi tasiri na shi da kuma abin da kai kai fi ni sanin shi ya Allah kai ne ka san shi ni ban san shi ba kuskure ne kuma ko ainihin zunubi Allah ka gafarta mu kai ne ainihin a mai gabatarwa kai ne mai jinkirtawa kai na farko kai na karshe ba mota da gaskiya sai kai to ga wannan addu'a ne wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yi kafin yin sallama da haka mutum zai karanta sannan kuma abin da ya sauka a gare sa duk yazo zai kafin da ayi sallama ta ya karshe kuma addu'a ka dai ya ci kamar yadda muka fara sannan cewa ainihin damantawa da sallama in mutum zai sallama ya damanta da kansa shi ma har yanzu akwai hadisi na sayyidina Aisha Allah ya kara mata yarda tace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kana ya kasance yusallimu fi salati وتسليمة تلقى وجهي ثم يميل إلى الشك الأيمن قليلا yace tace annabi sallallahu ya kasance yana yin sallama a cikin sallama bangaren ainihin fuskarsa ta gaba kenan sannan sai karkace zuwa tsagen sa na dama dan kadan bimana yana fara assalamu alaikum wa rahmatullah bimana daga nan ne assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah yana farawa daga bangaren ainihin fiskansa sai karkatar da fiskan nasa ta hannun dama to haka wannan hadisi ya tabbata ga sai na aisha sai ta yi sai mutum zai sallama din ya karkatar da ainihin kansa ta dama damanta har yanzu ya ce motsa yatsa kuma ba a ina ka samo shi ya ce shi ma akwai hadisi na ibn umar abdullahi ibn umar allah ya kara masa yadda shi ya daga cikin wanda suka fi rawaito hadisi da yawa abdullahi ibn umar kamar yadda wani ba Allah yake faɗa yake cewa a mutane guda bakwai sun kasance sun rawaito hadisi fiye da dubu abu huraira ta sa'adun jabirun anasun siddiqatun wa ibn abbas kaza ibn umar fawqal alfi kan naqalu an al hadith al mutari khairu mudar abu huraira ko sai na abu huraira ya rawaito hadisi da yawa yana cikin wanda sai kowa rawaito hadisi sa'adun sai sa'ad shi ma ya rawaito hadisi da yawa sannan jabir jabir ibn abdullah shi ma ya rawaito hadisi da yawa jabirun anasun anasun ne malik sannan siddiqatu ita ce sayyidina aisha siddiqatun ibn abbas abdullahi ibn abbas shi ma ya rawaito hadisi da yawa wa kazabni umar sai kuma abdullahi ibn umar wannan guda bakwai su suka fi kowa rawaito hadisi a cikin sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi abdullahi ibn umar ya rawaito yace lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idza jalasa fi salati wa dhaka qawl yumna ala fakhri yumna annabi sallallahu ya zauna zai taya yana daura tafin hannunsa na dama akan cinyarsa ainihin na dama wa qabada asabi'ahu kullaha sai ya ainihin daure ya damki ainihin yatsunsa gaba daya wa share bi asuyin lati tali ibham sai yayi nuni da ainihin yatsansa wacce take kusa da ainihin babban yatsa ita ce wannan manuniya kenan wa da kaffa yusra ala fakizil yusra yana daura ainihin a tafin hannunsa na hagu a kan cinyarsa na hagu wannan hadisi ahmad da muslim da nisa'i su suka rawaito shi aka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi in yayi zaman tayya wannan kenan a takaice shine abin da ya shafi mustahabbai na sallah abin da ake so mutum yayi in ya zo ainihin yin sallah ba farillai bane sannan mutum ya manta da yi su ba ba zai sujjada ba in ya sujjada kuma sallarsa ta baci kamar yadda muka faɗa sannan mala ya ce makaruhatu sala ainihin makaruhatu sala abubuwan da ba a so a yi a sallah an kiya aikata su abin da ya ce makaruhi shi ne in ka yi shi sallah ka riba shi ba amma kuma za a harare ka za a harare ka nesa ka yi amma kuma sallan ka yayi shi ne ake ce masa makaruhi ba a so za a ɗan ji nesa ka aikata kaza amma to shi kenan sallan ka yayi baka da lada amma sallan ka yayi ka aikata abin da ba a so malar zai gya mana mene ainihin abubuwan da ba a so a yi a sallah ya ce wa yi kurawar iltifatu fi sallah ba a so mutum ya juya a cikin sallah in mutum yana sallah ba a so ya yi ya juya ana so idaniyansa su kalli da zai sujjada asali ma a zuciyarsa kan ya cire komai na duniya ya halarto da ainihin girman ubangijinsa a cikin zuciyarsa hatta masallaci da yake ciki ya shafe shi saboda ya ce Allahu akbar Allahu akbar minka wa akbar min al-masjid alladhi tusalli fihi wa akbar min kulli shay Allah ya yi komai to da haka ka shafe komai kai kabbara to ina da kuma juyawa kuma tana juya ka ya ji wasu wani abu kaga ya manta da sallar da yake yana tunanin wani abu juya manta to da haka juyawa a sallah makruhi ne kaga mu ce dan juya ya ji kai kalli gaba ka wani kai sallah ka nutsu to da haka juyawa a sallah ba a so sannan juyawa in an juya ta dama ne aka bi kudu ko arewa duka ba ne kamar makruhi ne ba a so ko mutum ya juya ta bayansa amma matukan bayansa matukan bayansa ya juya wa alƙibla baya ya kalli yamma bayansa tunan kan sallansa kaɗan ta ɓaci sai yanke ta da sallah inda ya juya alƙibla baya in yi tadbirin alƙibla ce to da haka sallansa ta ɓaci amma in juyawa ne da kai shi ya aikata mun da ba a so amma sallansa ta yi sai ya ce wata midul ainihin rinsa idaniya mutum yana sallah ya dinga rufe idaniyarsa ba a su ba wai yana wannan ba ya danke idanunsa haka ba a su a cikin sallah saboda yana tunanin wani abu ya bar idaniyarsa buɗe a sanai ce wal basmala yin bismillah shi ma makruhi ne a cikin sallah amma yin bismillah shi a maza mai ba malik a sallan farilla ba a so mai bismillah amma a sallah wacce take na nafila shi ainihin zafi sabani wasu mazawobi wasu mazawobi kuma a sallan farilla din ma za ka yi bismillah sannan kuma an samu sabanin malamai akan bismillah shin ita aya ce daga cikin ayoyi na alkur'ani ko kuma ayoyi na fatiha ko ba aya ba ce to akwai maganganu ma na wani yawa wasu su ce aya ne wasu ce ba aya ba ne wasu su ce a kaza haka dai ka samu sabani to wasu sun tafi akan cewa da su rage su tana sabanin aya ce ko ba aya ba gara su kara da su rage su ce ba za su yi ba to gara su kara amma ma zai yaba malik makruhi ne in ka ga yi bismillah ba za ce sallan ka kai kari za ka yi sujudan ba ali ko kuma sallah ba kai ba sallah ka tayi amma ba ka aikata wanda ake so wasu kuma sun ce za ka yi bismillah a boye sai ka fara kawai kai kabbara kai addu'an da ake yi sai ka yi bismillah a boye sai ka fara bayyana fatiha ne alhamdulillahi rabbil alamin ba za ki ka bayyana bismillah din kamar da zan faɗa akwai maganganu da yawa sai ce wa ta'awuzu fil faridati a gani yin ce yi karanta a'udhu billahi minash shaitanir rajim a sallan farilla shi ma ba a so to za ka yi sallan farilla bayan ka yi kabbara ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim kai a shi ma makaruhi ne ba a so sannan wa yajuzani fil nafilati shikenan kaga sun halatta a cikin sallar nafila a mazaunin maliki in a nafila ne sun halatta amma yin sallan farilla ne ba za ka yi bismillah ba ba za ka yi ta'awuzi ba ya ce wal hukufu ala rijlin wahidatin illa ya tula ya dole kiyamu mutum ya tsaya akan kafa daya ya zo yana sallah saboda ainihin jin daɗi ko na wuri ya tsaya kafa daya na dai to ba a so kamar mai langa ya bar kafafuwansa duka guda biyu ko kuma ya ɗora kafa ɗaya kan ɗaya shi ma ba a su makaroni ya ce a illa ya dula kiyamu sai dai in tsayuwan ya yi tsawo wani misali ana yin salatu hajji ka jima a tsaye ka jima kamar ka ya gaji to wannan ba laifi ka lankwasa kafa ɗaya in tsayuwan ya yi tsawo misali kamar ce limami ya kanta sotul bakara ne aya ɗari biyu da tamanin da biyar misali kafansa ta gaji sosai ta yi tsayi to nan ka zai iya dagawa amma in tsayuwa da ya tsoro ba ta ɗan kafa za a harare ka nesa ka yi aikata abin da ba a su sai ce wa kirano rijilai sannan haɗa ƙafafuwansa shi ma ba a su inda miji zai sallah ana so ya buɗe ƙafafuwansa buɗa wanda zai kuma ba ya buɗa har ya hana wani shiga cikin sabuwa ya buɗa buɗawa matsakaici madaidaici amma in mace ce ana so ta yi sallah munzawiya ta yi sallah ainihin a dunkule ta haɗa ƙafafuwanta jikinta duka ya zamto ko su jira ta ba ba so ta buɗa ainihin hannayenta duka ana so ta yi a tunkuli ake so ta yi sallata sannan ja'alu dirhamin aw ghairi fi fami mutum ya sanya dirhami kamar kwandala ga ko naira a bakinsa ko kuma wani abu wanda ba jirhami ne ba ko kwallo ko wani kululu ko wani karfe ya sa bakinsa kuma yana sallah shi ma ya aikata abin da ba a so makruhi ne amma in minti fa ya sa ya wunya shi gaske ya hajiye sallarsa ya baci saboda ainihin ya ci abinci ba a cin abinci a sallah ba a sha mai ainihin abin sha a cikin sallah wa kazalika kullu ma yushawishu fi jayi hakan duk abin da zai ainihin dauke masa hankali a cikin aljihunsa zai dinga yin ƙara yana damunsa kamar misali ya sa makullaye masu ƙara in zai yi ruku sai an ji ƙaransu in zai yi sujada sai an ji ƙaransu in ya tashi ma za ga suna kacau-kacau haka to shi ma makaruhi ba za a ce salarsa bai bai yayi amma kuma ya zo da abun da zai dinga ɗauke wasu hankali sai sa ka ta irin waya din nan in za a yi sallah za ka ji an ce a sa ta a silent domin ringin da za ta yi in an kira ko kuma alam mutum ya sa bai ainihin cire ba ya manta wannan yana dan shagaltar da ainihin bayan Allah wani wannan karin da zai ji yana cikin halara ma ya gaga kaɗan sa masa matsala kaɗan halakinsa sai ta gasa a silent to hakan yake yana daidai daga sa wani kara cikin aljihunka akwai ainihin malam shi malam abdullahi alaikara masa lafiya yana faɗa cikin tafsirinsa yake cewa a kano akwai wani babban malami yana sallah da iyalinsa a cikin gida sai ainihin sarkin kano ya fito hawa hawan nasarawa ne kuwa wafa ne sau to sai ainihin matansa take cewa ana sallah ɗin sun ji ƙaran wucewa irin busa da kaɗe-kaɗe da sauransu da aka yi rere take cewa kai lalle yau sun ya yi da hawa kenan ta ji ƙara kara ke cewa ana ainihin ke ta ana sallah ne ji wucewarsu ta ce ki tashi sake sallah kaga wai ƙaran da ta ji ɗin har ta gane cewa sarki ne ma wai ya tafi ya yi ta hawa ana sallah sai ta tashi ta sake sallah so da wata yi hujuri ba ya ga wannan su matsayinsu ya kai yake wani suna sallah din ba sa ma tuna komai ba kara mu koya za a yi halaran su ba ta jawo ba to wanda ya kai kuma ana ɗan yin wani abu zaka ji ya ji motsi duk da cewa ka saurari ne magana a sallah ya zina maka magana ko sako ko wani abu saurara ɗan kaɗan za mu zo mu karanta shi wannan ba laifi an yaji amma in yayi yawa to yana ɓata sallah a in yayi yawa ya zama to ka shagalta da ainihin abubuwa na duniya kenan ka aikata makaruyi ba laifi ka dan yi insat gani maka magana wani yi kaza ko in da sallah kai kaza ka dan masa gyaran murya to amma in yayi yawa har ka gane cewa kaza ake aikatawa ka ji wani yana ba wani labari kuma kana cikin sallah to wannan kan ka aikata ainihin makaruyi ladan ka zai ragu sosai sai sa ba a son ainihin tunani na al'amuran duniya cikin sallah sai ce kar mutum ya sanya abin da zai dauke masa hankali aljihunsa au kunnihi ko kuma hannun rigansa au alazari ko kuma bayansa duka ba a so sai ce wata fakuri a fi umuri duniya wata firu fi umuri duniya mutum ya ringa tunani a cikin al'amura na duniya shi ma ba a so mutum ya tada sallah ga yana ta lissafe lissafe ba a so ana so ya halarto da ainihin girman ubangijinsa sai zuciyarsa da haka kaga tunani ga al'amuran duniya shi ma yana rage lada in mutum ya tada sallah duka abin da ya shafi ainihin iyali kasuwanci aiki gona duka wani abu na duniya duk ainihin kare tunaninsu kare tunaninsu sai ce kullum ya shigulu wa nan kushu fi sallah ya ce kai duk abin da zai shigaltar da shi gabarin kushuyi a cikin sallah shi ma makaruhi ne ba a su duk abin da zai shigaltar da shi ne zai yi sallan ba zai samu kushuyi ba to wannan abun shi ma makaruhi ne misali ana jiransa yanzu yanzu yi sallar Allah mu tafi ka zaka la gare ya nutsu ya yi sallar sa ne sai ko kuma ya je ya yi uzurin da zai yi matukan ainihin lokacin ba zai fita ba kan ya yi a cikin gaggawa mukan za mu tafi baka yi sauri ba ka zaka zaka la a'a a jira ya sa ko tafiya ake akan hanya misali matafiya daga bauchi zuwa kano ko gombe zuwa bauchi haka ne in an za a yi sallah to ba a so a yi gaggawa dalla ku sauri ku sauri minti biyu minti biyar mu sallah garin gaggawan sai ga wani ya ji ya balla ma wurin alwala ayi an sai minti goma sha biyu ya isa mutum ya yi sallah ta farilla ya yi an sai duk abin da zai shigar da shiga barin ku shuri to ainihin ba a so ya kawo shi a ran shi ko ƙara sai sai ana sallah ba a so ma mutum ya je da ake surutu ko hayaniya ya je da zai samu ainihin yanzu bayan nan sai bayani da shaidu a kan wanda muka kawo juyawa a cikin sallah mutum wani timashin razi wal basari wal tarmi juyawa da kai mutum ya juya da kai shi ko ainihin ya rufe idaniyarsa cikin sallah dalili ya tabbata ainihin saboda faɗin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayin da sayyidina Aisha ta tambaye sa game da mai juyawa cikin sallah ne hukuncin sa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa ikhtilasun yakhtalisu shaytanu min salati al-abd kizgane ainihin wanda shaytan yake kizga daga cikin sallan bawa dan mutum yana juyawa shaytan ne yake ainihin akalansa yake jujjuyawa bi mana ya kama akalan shi bawa yana sallah ya juyar da shi can shaytan ne yake wasa da shi sannan yin bismillah da ta'awuzi a cikin sallah shi ma ya tabbata sau da hadisin anas ibn malik yace nayi sallah bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakr da Sayyidina Abu Bakar wa Umar wa Usman da Sayyidina Umar da Sayyidina Usman yace falam asma ahadan minhum yakra bismillahir rahmanir rahim yace ban ji ɗaya daga cikin su yana karanta bismillah da haka yasa yace bismillah makruhi a cikin sallah yace yayi sallah bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da Sayyidina Abu Bakar da Sayyidina Umar da Sayyidina Usman yace amma bai ji ɗaya daga cikin su ya karanta bismillah wannan muslim da ahmad ainihin sun rawaito shi gobe muttari masalikud dalal amma hadisi akwai kira biyu a cikinsa sannan kuma wal karahatu hiya mashhurul mazhabi hagan makruhi da aka ce karkai bismillah sallah ko ta'awuzi a sallan farilla yace wannan ya shahara ne fa a mazhaban imamu malik sabanin wasu mazhabobi wa qala ibn abdul bar ibn abdul bar wani ne daga cikin manyan malamai a mazhaba yace ko tafsir mazhabi malikin wa ashabi gani wannan ya tabbata ne a mazaban imamu malik da kuma ma'abota mazaba da malaman mazaba wa malikin aidan fil mafsul fil fardi an ibn maslamata an albasmata manduba kaga wani yanzu kuma an rawaito daga imamu malik Allah ya kara masa rahama fil mafsul fil fardi wa an ibn maslamata daga kuma ibn maslama shi an rawaito daga gare shi annal basmalata imam ali ya ce basmala yin bismillah sallah manduba ita kuma ana so ne a ringa yi a cikin sallah din wa ibn ibn nafi wujubuha bina'an ala anna ayatun min al-fatiha kaga ibn nafi kuma ya wajabta ainihin yin bismillah din a cikin sallah ya gina cewa ita aya ce min al-fatiha daga cikin suratul fatiha ita bismillah aya ce wa huwa mazhabu shafi yace wannan shi kuma shine mazhabu shafi mazhabu imamu shafi shi ainihin bismillah aya ce da haka kaga cewa kada yi bismillah a ainihin sallan farilla wannan mazhabu imamu malik ne shi take akan wannan kuma mazhabu imamu malik din ma akwai maganganun malamai yace wa annu ayyul mujmir ala salatu wa abi hurairah an karbo daga nu'aym dan mujrim yace nayi sallah bayan abu hurairah Allah ya kara masa yarda فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم قرأ في القرآن حتى إذا بلغ الضالين قال آمين ويقول إذا قام من المد... إذا قام من الجلوس الله أكبر ثم يقول إذا سلم والذي نفسي بيدي إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا أبو هريرة أينهم an rawaito da gare shi shi no aibubnil mujrim mujrim shi ne ya yi sallah bayan sai na abu huraira allah kara masar da ya ce na yi sallah bayan sai karanta bismillah sannan ya karanta fatiya kaga ya yi bismillah bayan ya karanta fatiya har ya zo wala balin da ya faɗi wala balin ya ce ame sai ya ce ainihin in ya tashi daga zama yana cewa allahu akbar in ya yi ruku in zai yi ruku zai ce allahu akbar in ya yi zama yana cewa allahu akbar sannan ya faɗa bayan sallama abu wurera bayan ya idar da sallan kaga ya yi bismillah ko sai ce na rantse da ainihin allan da raina yake hannunsa wallahi ni na fi ku ainihin kamanta sallah ainihin yadda manzala sallan yake sallah na fi ku kamantawa imana na yi muku sallah yadda manzala sallan yake yi za kuma ya karanta bismillah ainihin a cikin ainihin sallarsa wancan hadisi kuma na Anas ibn Malik ya ce yayi sallah bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da sayyidina Abubakar da sayyidina Umar da sayyidina Usman dukkan su ainihin muskaranta bismillah ba shi kuma sayyidina Abu Huraira kage yayi sallah da yayi sallah ya faɗa cewa ni yanda nayi sallan nan haka manzo sallallahu alaihi wasallam yake na fi ku kamantawa nayi sallah irin yanda manzo sallallahu alaihi wasallam yake kuma ya rantsi to kaga an samu ainihin hadisai wanda suke tadakul suna shiga juna sai sa malamai din ma da suka tashi mazayi daga wannan ya dauki a mazabansa za a yi bismillah wannan mazabansa a za yi bismillah amma a sallan nafila ba za a yi sallan farilla ba wani ce a a sallan farilla za ka yi a koye bismillah sai ka bayyana fatiha duk wannan maganganu ne na malamai a insha Allah za mu tsaya wannan guri saboda yanayin lokaci wani sati za mu ci gaba muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya mana gafara Allah subhanahu wa ta'ala ya tsoke shi ya yi cikin malaman ya saka shi a nan sai za mu tsaya ga kuma ya zo ya kuma ya tambaya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh